الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان هذا الحديث كلام الله خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته akamai da muka saba za mu ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba a cikin wannan sura mai albarka suratul kafi muna kuma cikin kissa wanda allah madaukakin sarki ke ba mu dangane da wata kinan mutane guda biyu daya da yake musulta musulmi na gari cikakke ɗayan kuma wanda ba musulmi ba ko kuma mai shakka a cikin yakinin imaninsa mai kokarin kaucewa allah madaukakin sarki mun ga yadda Allah madaukakin sarki ya saba mana wannan misali nasu da yadda Allah ya ba su dukiya daya ya amfani da dukiyarsa ya nemi lahira daya kuma ya amfani da dukiyarsa ya investin da neman duniya kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa duk wanda yake kyawun aiki ko a duniyance ko a lahirance Allah zai sakamta masa da haka wannan ya tafi da rabonsa na lahira wannan kuma investment dinsa da amfani da kwakwalwarsa da iliminsa da kudin da Allah ya bashi dukiya ta samu to amma sai wato kenan sai manta da ubangiji Allah maɗaukakin sarkin da ya masa ni'ima sai ya dogara da iliminsa don haka sai ya nuna cewa kamar shi yanzu ya fice a matsala har abada ba ma tashin alkiyama ba maganar kaza kaza kaza daga baya gane ya yi kwafsi sai ce to in ma da za a koma lahirar gurin ubangijin nasa in har akwai ubangijin to shi dai ya fi wannan mominin wata kenan mutunci to a nan sai shi wannan mominin sai fara masa wa'azi yana nusar da shi shi kuma yana suranta mana siffar momini na gari shi momini na gari kullum so mutane alkhairi yake duk da wannan ba musulmi ba ne ko kuma ba musulmin kirki ba ne in ma musulmin ne shi kuma kokari yake ya ga wato kenan ya sanya shi a cikin hanya ta gari saboda har kullum abin da musulunci yake karantar da mu shine wato kenan mu so kowa alkhairi mu so kowa alkhairi sai alkhairin sai bi mu sannan mu rage wa kanmu abokan gaba yanzu idan yana kafirin ya musulunta ai mun rage abokan gaba in yana dan iska mai hayaniya sai da mutumin kirki mai rage kan abokan gaba duk halin da ake ciki kai kokari ka jawo to wannan fikihun shine wannan bawan Allah yake koya mana don haka shine wato kidan lokacin da yake tattaunawa da shi sai yake nuna wasu bai kamata ya kafircewa Allah madaukakin sarki wanda shine ya halicce shi ba kuma nuna wasu asalin halittar kakansa ma annabi adamu da dugon a da ƙasa sana ta zo kan tasa halittar da wato kenan dugon mani in ma bace ba ka imani ba sai nuna masa shi tasa aqidar a fili shi ya imani da Allah ubangiji kuma shi ba zai shirka wato kenan da Allah madaukakin sarki ba akan wannan sai wannan bawan Allah mumini sai ci gaba da masa wa'azi inda Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim walaula in zakalta jannataka kulta masha Allah menene dalilin da yasa lokacin da ka shiga wannan gonar taka menene dalilin da ya sa baka ce ma sha Allahu ba la quwwata illa billahi babu karfi babu dabara sai dai a gurin Allah madaukakin sarki saboda sau da yawa mutum yana amfani da karfinsa karfin ya gaza sau da yawa mutum yana amfani da dabararsa da hilarsa da wayansa da hikimansa duka wa'annan sai su gaza amma in an jingina abu da Allah madaukakin sarki to ba a samu wato kinan tabuka me yasa bara kai haka ba wato kinan yake gaya masa qulta masha Allah la quwwata illa billah me yasa baka ce masha Allah la quwwata illa billah ba anan kaman wannan bawan Allah yana nuna mana wato kenan fikihun mu'amala da ni'imar Allah madaukakin sarki idan Allah madaukakin sarki ya ba mu ni'ima ya ya kamata mu mu'amala da ita ya'ya ne ya ba mu mata ne ya ba mu dukiya ya ba mu maza ya ba mu ko menene Allah madaukake sarki ya ba mu a matsayin ni'imarsa ya ya kamata mu mu'amalance ta don ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa istahsanu jiwar ni'matullahi alaikum aw ni'amallahi alaikum fa qallama zalat ala qaumin fadu'adu alaihim idan Allah madaukake sarki ya ba ku ni'ima to ku kyautata makwabtakar ku da wannan ni'ima din ba kowane lokaci ne ni'imar take tashi a gurin mutum sannan ta sake dawo masa ba wani in ya sa in ta tashi za ta iya dawowa amma wani in ya kuskura ya yi wasa da ita in ta subuce to ta subuce kenan ba za ta sake wato kenan dawo masa ba akan wannan an saba mana misali inda Allah madaukakin sarki yake cewa idan ya ba da dan adam wato kenan in Allah ya ba shi ni'ima wani lokaci idan akwai dan input da shi dan adam ya saka a wajen wannan to kenan neman wannan ni'ima din sai ka ga wato kenan yana amfani da wannan ya ga kamar shi ne ya yi komai da komai ya manta da ubangijin da wato kenan ya yi komai da komai Allah madaukakin sarki misali yana cewa afara'aytum ma tumnu a antum taglaqunahu am nahnu al-khaliqun ku bani labari abinda kuke fitarwa a jikin ku na mani wadda da shi da kuke samun ‘ya'yayen da za ku zo kuna wato kenan banga-banga da su ku ne kuka halice shi ko kuma dai mu ne muka halice shi kamar wato kenan fitansa sawa'un an yi ɗa da shi ko ba a yi ɗa da shi ba akwai wani nau'i na ni'imar Allah ba ɗaukake sarki amma na Allah ɗan adam yana da wani ɗan input da ya yi wajen neman kuɗi kafin ya yi aure ko wahalhalun da yake bayan ya aure sadaka yana kamar dan nasa ne wahalarsa ne shi komai da komai amma inda ya diba ni'imar zai ga cewa ni'imar Allah ce wanda yake shi ba zai iya yin ta ba duk yadda ake kuma ko da ma ya sa wani input to wannan input din da ya saka din in ya koma zai ga in ya bi shi a hankali zai fahimci ni'imar Allah ne yanzu misali ka dinka sabuwar riga ai sabuwar rigar nan kudin da ka je ka nema ai wata ni'ima ce ta ubangiji wanda ta bibiye ka har ka bi kafi ka tara wannan kudin ba zan zurutun wata wayan ka bane don akwai wanda ya bi irin wannan hanya din bai samu ba idan gida ka samu a sakamakon abin nan to duk wani abin da ka saka a ciki ba dan taimakon Allah madaukakin sarki ba da ba za ka samu abin da za ka saka a cikin ba don haka samun wannan abin da ka yi amfani da shi don ka samu wannan ɗin shi ma kansa ni'ima ne daga cikin ni'imomin ubangiji wanda ya kamata in ka same shi na farko ya kyautata makwatakarka da wannan ni'ima na biyu kuma ka san daga Allah madaukakin sarki take na uku kuma wato kenan ka gode wa Allah madaukakin sarki wato kenan kuma ne shi ta afaraitum matun antum taklaqunahu am nahnu khaliqun sai Allah ya ce na hannu kaddarna bainakum al-mauta mu da muka kaddara mutuwa kenan yanzu bayan Allah ya baka ƴaƴan zai iya karbewa kayansa ko ya baka rai zai iya karbewa kayansa sannan sai sake ba mu misali da wata ni'ima yace a fara'aitun mata harusuna abin da kuke nomawa gero ne dawa ne shinkafa ne wake ne ayaba ne mangoro ne duk abin da kuke shuka wannan kuke nomawa a antum tazra'unahu am nahnu zari'un shi dan adam zai ga cewa akwai wani dan input da ya saka a ciki ya ji ya nemo iri ya ji ya huda gona ya nemi taki ya zuba ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ai kaga akwai kokarin sa ciki amma fa dalilin samun takin nan fa da ba da ni'imar Allah kansa da ba zai same shi ba haka dalilin samun irin haka lafiyar ya je yayi wannan din amma duk da haka Allah madaukakin sarki yake zubar da ruwan da wato kenan yayi ko da yayi amfani da generator ko inji ko sola ko wani abu dusu din ma suna daga cikin ni'imar ubangiji a gare shi da haka shine Allah madaukakin sarki a antum tazra'unahu am nahnu zari'una ku ne wato kenan kuka shuka wannan abu kuka fitar da tsirin kuka dauki ɗauriyar girmama shi har ya girma har ya kai da yake ko kuma mu ne muka yi sai ce launa sha'u da ji Allah hotama wallahi inda mun gada ba da sai musa ya shi zama da digage geron naka sai ya fara zara ya fara kunshi ya fara zare kai yana kokari ya fara dusa wani wasu mai dauke ya zama mai ya zama kara ya zama kara shinkafar taka sai ta fara madara sai ruwa duka sai ta kowace hanya da kake duk wasila da kake da kawai da ke da Allah madaukaki zai kici ta inda in asbaha ma ukun gauran kuma ya tiku bima in bayin aka waye gari ruwan ya kafe ta ko ina duk wasu wasa'il sun tore ya shinkafar da ta yi ko sura kallon sha da ja'alnahu tama wazartum tafakkahu ya sake cewa afara aitumun naran da tibo turuna haka ne a afara aitumun ma'ar da ta shirin guna ko ko mun tsallake shi tun a baya ruwan da kuke sha ruwan da kuke sha a antum an zartum muhu min almuzni ku da ku saukar da shi daga gajimare ko kuma mu ne muka saukar da shi la'alla akwai hikimar da kuka yi ga jimala yanzu Allah Allah madaukakin zake ji launa sha'u da Allah ujajan wala la tashkuru inda mun ga dama sai mu sa ruwan gaba ɗaya ya zama wato ke dan ruwan gishiri irin yadda ka ruwan teku sai mu mai da ruwa ko ina da ku da shukar duk ba za ku ji daɗin ruwan ba kuma ƙarshen ta ma sai ya zama matsala shukar ma kun za mata ta zama matsala ku din kun sha ya tsinka muku wato kenan haji da ƙarshe ke cewa afara'aytum nara lati turuna wutar da kuke hurawa ya kuke ganin ta a antum an sha'atum shajarataha am nahal mushuud bishiyar da a dalilin ta ake samun ashana ta farko ko ake samun a yi kyastu a fitar da wuta ku da kuka kirkiro wannan abu ko kuma mu ne muka kirkiro wannan abu Allah sai ce na hamja Allah ta tazkiratan wa mata'an lil muqin wayannan ne umarni guda hudu da Allah madaukakin sarki mana idan muka yi nazari a kansu kusan kowace sai da ya kawo wato kenan mukabil dinta da ya ce afiraitumul matum nun din nan in ko samu mani da yake fita jikin ko yake fitar da yaya a mukabil din sai da ya kawo mutuwa haka ne sai da ya kawo mutuwa afiraitumul afiraitum matun an taklabun an hannu kalimkun na lukaddar na bai da kumul mauta saboda haka mutuwa za ta iya zuwa Allah ya ɗauke wannan abin da ya baka din haka kuma ruwa sai da Allah maɗaukakin sarki sai da kawo mukabil ɗin sai ce launin sha uja allahu ujajan za mu iya sanya shi zama ruwan da zai zama matsala a gare ku don saboda tsananin gishirin da ke tusalci ta yadda ba zai iya muku wato kina wani amfani ba haka kuma wato abin da kuke shukawan sai da ya ce launin sha uja allahu taman kaga Allah madaukakin sarki zai iya kawo wani condition da abinda kuka shuka ya lalace wato kidan ba zai amfani ba amma da yazo kan wuta afara aitu munara lati turuna ubangiji bai kawo akasinta wanda zai kawo ya sanyaya ta ba sai ya barta a haka saboda hikimarsa cewa wuta da ya halice ta tunda ya halice ta yana son ta ci gaba da zama ana ta hura ta ana hura ta bai ce launa sha'o da ja'alnaha bardan ko wa salaman ba abi kudi haka ba sai yace kawai na hanu ja'alnaha tazkiratan wa mata lil muqwi mun sanya ta ta zama wa'azi saboda ka tana nan har yanzu a wa'azinta tana dan tana ta wato kiran furuwa saboda haka duk wata ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi mana idan muka yi nazari zamu ga cewa ko da mun kawo wani dan kokarin mu a ciki to kokarin namu ma yana daga cikin nimar Allah madaukakin sarki don haka tsalle dan adam Allah madaukakin sarki ne yake tsara abubuwansa to menene dalilin zai sa dan adam in Allah ya bashi ni'ima ba zai ce masha Allahu la quwwata illa billahi ba me yasa dan adam ba zai faɗi hakan nan ba kaga kenan kowace ni'ima Allah madaukakin sarki ya ba wa dan adam yana bukatar ya gode wa Allah madaukakin sarki yace masha Allahu la quwwata illa billah imamu sha'arawi yana cewa a matsayinsa na malami wanda yake amfani da alkur'ani a wajen magunguna wato kidan na cutar jiki da kuma cutar zuciya da sauransu yake cewa ina mamaki na mutumin da zai shiga cikin wani tsoro wani abu ya zo ɗaga masa hankali ta tsoro amma na tsoro amma bai gaggawa zuwa ga fahimtar fadin Allah da yake cewa allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhu haka ne wa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ai wannan kaga wayan su mutane ne wanda aka zo aka ce musu mutane sun taru don su halaka ku alƙawarin da aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen maka cewa in kun haɗin kun isa mu haɗu abada abu safiyan ya ce inna ma'idana albadra filkabi alkawarinmu yau mun yi uhudu mun yi badar kun ci nasara a kanmu mun zo yanzu mun yi uhudu mun ci nasara a kanku yadda shi yake gani kina ya ce to irin kun isa alkawarinmu mu sake koma badar ɗin baɗi kamar rana ya ta yau haka ya faɗa ko annabi sa sai ce allah kai mu aina allah ne lokacin da shekara ta yi sai zan mutanen maka suna cikin halin da ba su iya fita yaƙi ba don haka ya za a yi sai suka yi sponsor wani mutum ana kira sun ayyam al'ajiyi sai ya zo madina ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam da sabon sai ce ta ai maganar yaƙin ba daɗin nan karku kuskura ku fita me yasa ba za mu fita ba bayan mun yi alkawari za a haɗa a gubzu da karo ya ce ai inna nasa karje ba ulaku don haka ya firgita su sosai amma da ke sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun sami training daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce me hasbunallahu wa ni'mal wakeel don haka kenan duk lokacin da mutum ya shiga cikin hali na wani abin da ya tsorata shi abinda ake so ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel kamar da imam Ja'far Sadiq yake faɗa me yasa ya faɗa haka yace fa inni sabitullaha bi aqabiha yaqulu fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl lam yasasu asu da suka faɗi wannan Allah ce sai suka je suka komo da ni'imar Allah ba da kuke ba abin da ya same su don haka duk lokacin da wani abu ya dore ta ka ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma gurgurdan yakinin ka Allah madaukakin sarki zai sa ka dawo da ni'imar Allah da falalan Allah wannan tsoron da abin da ya daga maka hankalin nan Allah madaukakin sarki zai maka maganin sa sannan sai sake cewa ajibtu liman iktamma wa lam yabza ila qawlihi ta'ala wanda ya shiga bakin ciki bakin ciki da damuwa ina mamakin sa idan har ba zai koma zuwa ga fadin Allah da yake cewa wato kenan addu'a zannuni da yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin duk lokacin da bakin ciki ya same ka me yasa baraka koma ka rungubi wannan aya din wato kenan ka karbi darasin cikin ta ka maimaita ta har Allah madaukakin sarki ya yaye maka ba yace dan dan naji Allah madaukakin sarki bayan ya faɗi wannan ayin sai yace fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham sai muka amsa masa kisan Yunusa dan Matta alayhi salatu wassalam yayi wa'azi a mutanansa sun ki dauka Allah madaukakin sarki ya ce masa za a zartar da su rana kaza rana kaza azaba bata zo ba don haka kare ku yata ya ta tare ku watsan sai bar musu gare ya je shiga cikin ruwa aka yi kuri'a kwale kwale aka dauke shi aka jefa shi kifi ya haɗiye shi bayan ya haɗiye shi ya tafi karkashin kogi da shi ya je zauna yana cikin duhun cikin kifi kifin yana cikin duhun ruwa sannan kuma da daddare duhun dare a duniya baki daya amma abin da ya buɗe baki ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina saboda haka yana fadan wannan Allah bada kukin sarki ya ce me eh kasa jalalahu wa najanahu min al-gam ko wa kadalika minjil mu'mini sai muka amsa masa muka fitar da shi a cikin wannan tashin hankali da wannan damuwa kar mutum ya ce wai Yunus dan batta ne matsalar da ta kare a kasa Allah ce kazalika minjil mu'mini duk mu'minin da ya shiga damuwa ya rungumi hazbu minane la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina tabbas Allah madaukakin sarki wato kenan zai fitar da shi a cikin wannan sannan sai yake cewa kuma da ina mamakin mutumin da zai shiga cikin wani bakin ciki ko liman mu kira bihi wanda aka sa shi a bakin ciki ta hanyar yi masa makirci ta hanyar yi masa kullilleniya a daga masa hankali ba ta hanyar gaskiya ba aka wato kiran sa shi a gaba amma ina mamakin wannan mutumin da bai koma zuwa ga ayar Allah da Allah yake cewa fasa tazkuru da ma aqula lakum ma aqulu lakum ko wa fawada amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad kaga wannan kisan mu'minin mu'minin zamanin Annabi Musa alayhi salatu wasallam wanda yake gidan Fir'auna ko bayan an sa shi a cikin halin kakani kai a sakamakon yana goyen bayan Annabi Musa har ta kai ga ya fito fili yana musu wa'azi daga shi sai ya ce musu fasa tazkuruna ma aqulu lakum ofawo da amri ilala ni na tattara lamari na na mika zuwa ga Allah ma'ana ce da faɗisa wa ofawo da amri ilala mutum me yasa ba zai fawwal lamarinsa wato gidan zuwa ga Allah madaukakin sarki ba bayan kuma ilala basirun bil ibad yace abin da yasa nace in mutum aka sashi a cikin makirci kamar yanda aka yi makirci a wannan mutumin fir'aunan nan nace koma zuwa ga wannan aya din ya ce na ji allah maɗaukakin sarki yana fada bayan wannan sai ya ce mai fawakahullahu sai ya ati mamakaru sai allah maɗaukakin sarki ya kiyaye shi daga mugunyar makircin da wato kenan aka yi masa fawakahullahu sai ya ati mamakaru wa haka bi ali fir'auna su azab su da suke masa wato kenan makircin sai zama su azab ya shafe su saboda haka me yasa in mutum aka sa shi a gaba ba zai koma wato kenan kan wannan aya wato kenan ya rungume ta ba sannan sai yake cewa in ji shi imam jafar sadiq ya ce wallahi ina al'ajabi liman talabar duniya wa zinataha wanda yake neman duniya ko ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar mulki ko ta hanyar ilimi ko aikin gwamnati ko noma ko ma menene shi dai kawai yana bukatar ya tara ina mamakin wannan mutumin da ba zai zabura ya tafi kan hanyar kan ayan da Allah madaukakin sarki yake cewa walau la iz dakalta jannataka qulta masha Allah me yasa lokacin da ka shiga gonar ka baka ce masha Allah ba taraka duk abin da Allah madaukakin sarki ya baka na dukiya yanzu ne muka zama halin shahid ko na dukiya sai ka ce wato kidan masha Allah wato illa wata wato kidan illa billah in ka faɗi hakan nan wato shi kenan sai Allah maɗaukakin sarki ya buɗa maka ya ce fanni samitullaha ya kowal bi biha bayan wannan kalma na ji Allah maɗaukakin sarki yana cewa fa a sa bi an yi ta ni ƙarar min jannatika ubangiji na ya yi kusa ya bani abin da ya fi wannan gonar taka alkhairi don haka faɗin wato kenan masha Allahu la quwwata illa billahi din wato kenan ba karamin wato kenan abu bane idan Allah maɗaukakin sarki ya ba wato mutum wato ke ni'ima wadda da iza ka jana ta kulta masha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana ishara cewa idan mutum ya ga ni'ima ya ce masha Allah la quwwata illa billahi idan ni'imarsa ce shine Allah ya masa ni'ima sai ya faɗi hakan nan Allah maɗaukakin sarki zai kare masa wannan dukiya sannan kuma zai yaukaka ta idan kuma ni'imar wani ne ya gani wani ne Allah ya masa ni'ima ba shi ba zai ce masha Allah la quwwata illa billah Allah madaukakin sarki zai mulmula shi ga irin wannan shi ma ya masa rufin asiri ko ta wata hanyar kuma Allah ya ga dama ya fitar masa da ita amma dai zai samu rufin asiri shi ga irin yanda wato kenan wannan mutumin aka bashi wato kenan ni'ima don haka kenan duk lokacin da muka ga kowace irin ni'ima sawa'un tamu ne ko ba tamu bane sai mu ce masha Allah la quwwata illa billah don zabin alajabe shine shi wannan musulmi ne wannan arni ne yanzu fiqhun ya gode wa Allah dukiyarsa yanda za ta yi kaka bai sani ba yanzu musulmin da yake koya masa musulmin da yake rena shi saboda ka yake karka rena kowa ke dango yana cewa ai ko mun koma gun wala irriditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba ko ana a'azzu minka malam wa walada na fi ka dukiya na fi ka yaya sai ga shara koya masa fiqihun yadda zai mantenin ni'imar Allah dan katta gushe a gare shi kaga kenan ashe yanzu wannan muminin da bai tsaya ya nemi wannan dukiyar irin tasa ba ba wai ba shi da ilimin neman bane a'a yanzu tunaninsa ne bai tsaye da shi iyaka nan ba yana hangen nesa shi yasa wato kinan ya zama wato kinan bai tsaya ya bata lokacinsa anan ba don ya samu wato kinan wancan din tsara kai ke koya masa cewa ka ce la quwata illa billahi ko babu wato masha Allah la quwata illa billah in tara ni in kar kana gani na ana kallumin kamalan wa waladan ni ne ƴaƴana suka fi kaɗan ni ne na fi karancin wato kenan duniya to wannan din ba abin mamaki bane amma kana tsammanin da ƴaƴan naka da matan naka da azu na farar din naka du kana tsammanin za su dawwama ne ba lalle ne ba to mu je malam فأعطي ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها غصبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا
الله مدوكacin sarki ce in kana ganin dukiyarka za ta tabbata ƴaƴanka za su tabbata komai da komai naka zai tabbata ka sani ni din da kake renawa fa asara bi an yutani khairan min jannatika wallahi ubangiji na ya yi kusa yaban abin da ya fi wannan gonar taka alkhairi na ce iyaka wannan ne ko allah zai bani fiye da wannan asa a nan da tamanni ne ko taraji tamanni ko to tamanni an ce in a gurin allah maɗaukakin sarki mutum yake buri allah maɗaukakin sarki yana mumini allah maɗaukakin sarki yana cika masa ta ka ce ubangiji na ina fata shine ma'ana asa ina fata ina Allah Allah ina roƙo ina tsammanin Allah maɗaukakin sarki a matsayinsa na Ubangiji na zai ban abin da ya fi wannan gonar taka don wannan gonar dama ni ba ita ce ta rufe mu a ido ba akwai wani abu da nake wato kenan hange Ubangiji na ya bani to da aka zai bani khairan min jannatika ɗaya kenan na biyu ita wannan gonar taka wa yursala alaiha husbana minas sama' Allah maɗaukakin sarki ya yi kusa ya saukar mata don a saɗin kuma da ta shigo nan a sa'an yi tsala alaiha husbanin minas sama shi ne tagadirinsa Allah maɗaukakin sarki ya yi kusa ya aiko mata da wani wato kenan bala'i lissafaffe daga hisab ba lissafi ake nufi ba hasu ba kwamfuta ba ko yawwa ba minan da wa shamsa wal kamara bi husban ko yau da tafiyan wata da rana su je su dawa 'yan alisafe ne yanzu idan allah maɗaukakin sarki ne aikowa wato kenan musifa lissafaffiyar musifa a gonar tasa shi ne za ta tafi ta yadda duk wata wasa'il duk wata hanyar da za ta ci gabantar da gonar sai a toshe ta bayan lalle an aiko wato kenan gobara ko kuma wato kenan wata wasifa ko wani wanda zo su sassare ko barayi su sace ba a'a Allah madaukaki sai sai an aiko masa wato kira abinda ake kira technical abin mai ake kira technical killing ko sai ya zama abu kaza ya kasa aiki abu kaza ya kasa aiki abu kaza ya kasa aiki abu kaza ya kasa aiki kuma an yi calculation daidai lokacin da wannan zai zo shi yana kawo matsala sai wannan ma ya kullu yana kawo matsala sai wannan ma ya kullu saboda ka sai aka yi stage din da tun ana kokarin gyara wannan bai gyara ba wannan ya zo bai gyara ba wannan ya zo bai gyara ba sai kuma shiga rudewa saboda sai zama duk wani meja da wani mataki da zai dauka dan gyara sai zama barna ne kaga kenan Usman musiba ta zo ta calculated one wanda aka tsaro ta ta yadda ba zai iya wato kidan maganin ta ba kuma wannan din zai zo daga sama ne in ko haka ya faru fatus biya sai da zalaga wallahi za ta waye gari ta zama kasa ce wato wadda take fili wannan bishiyar ta mutu wannan ta mutu wannan ta mutu wannan ta mutu wancan ta mutu sai zama wata kenan ya zama fili ya zama mai kenan tarihi kuma ma wasu suka ce salakan dina yana nufin wata kenan wani gurin kasar da da akwai tabo a gurin yanzu abin ya bishiyoyin sun mutu kuma ya mutu kana takawa ma shiga cikin goma zai zama tsaka ko kuma guri ya zama rairayi za ka ga duk inda mutum ya taka za ka ga sawunsa ai babu shimfidi kenan ko da an ce janna wuri ne wanda ke yayi duhu ta yadda mutum yana kuya in ka wuce na bishiya za ta tare ka bishiya ta ko kuma shimfidin ciyawa da ganye duk ya rufe kan kasa dama shi ne baka fassara janna da shi to yanzu babu komai ya zama guri ne wanda ka wuce za a ga layin da ka tafi ma saboda komai ya riga wato kenan ya kare in Allah maɗaukakin sarki ya ga dama zai iya yin haka nawa ne yanzu a zamanin namu nan mutanen da suke da arziki ya ɓace nawa ne mutanen da suke da mulki ya ɓace kwanan da muna karatu da wani dab da ramadan din nan wani bawan Allah yana zuwa kullum daga madarar duk sati muna karatu da shi sai wani mutum sai zai wuce duk kaga wani fa darakta mu ne darakta ne a kafin kita da kyar riga sa yayi nawa irin waɗannan suke faruwa saboda haka Allah madaukakin sarki abubuwa caccanjawa suke yadda ya jiga dama haka yake juya su kai baka da wani ilimin ashe to saboda haka kai hankali yanzu ko yana koya masa hankali da yadda zai zama ya koma ga Allah madaukakin sarki dan dukiyarsa wato kenan ta zama maintain to mu je malam aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati lahu talaba
awis biya ma uhagoran ko kuma ruwanta ya waye gari ya zama kafaffe ya zama kafaffe wannan kuma practical kenan a zahirance kawai sai zama nan inda ake tona ruwan ya kafe ba zai yi ba inda wani guri ne ruwan yake korowa sai a tare can din ko dai ka haɗu da abokan gaba ko yan hasada su tare tsoraka ruwan ba zai zo ba ko kuma duk wani wasa'il da zaka bi dan ka samu ruwa sai Allah madaukakin sarki sai ya toshe shi sai ya zama wato kenan ruwan ya kafe su kuma dama sun zama gonar ka tunda kullum akwai ruwa sun zama abin da bature yake cewa yan agari suke cewa waterlock ko sun zama waterlock da zarar sun rasa ruwa na sati ɗaya za ka gane a jikin amfanin don haka yi na wata ɗaya fa ko na wata shida sau da aka sai ka ga abubuwa sun abin dama kuma allah bada kwakin sarki ya yi haka ne don su lalace shi ke sai su waye gari falanta sadi alahu ɗalaban ba za ka iya nemowa ba in ka tona ba za a samu ruwa ba in ka bi can ruwa ba zai zo ba in ka yi menene ko a ra'aitu yana zuwa ma uku gauran kuma ya teku bi ma'in ma'in ta ne Allah rabbul alamin ko in ba Allah ba babu wanda zai kawo to yanzu kai ka bata dangantaka tsakaninka da Allah din ka nuna kana da ilimi ka nuna kana da wayo ka nuna kana da karfi ka nuna kana da dukiya ka nuna kana da kuɗi ka walakanta mumini wanda Allah madaukaki sarki yake so ko yawwa to yanzu wannan abin da wato kenan wannan bawan Allah yake masa wato kenan wa'azi akai to mu jimala wa uhida bi thumrihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya kawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada
Allah madaukakin sarki ce wa uhida bisumurihi ko bisamarihi sai aka kewaye wato kira amfanin nasa ina ce uhita biha a hata kaban wato kiran yanzu allah ba da kuke zargi ya wato gabai an sa wata katanga ta zo ta kewaye gonar tasa mun ga ta kewaye ayan itacen nasa uhita bisamarihi al-ihtiyat ana shi da wato kiran na azaba wato kiran bai ce wa uhida bi zar'ihi ba ko kuma uhida bi jannatihi ba don haka matsalar yanzu ba gonar ta kewaye ba ba kuma bishiyoyin ta kewaye ba mai ta kewaye ƴaƴan itacen don haka ko da a ce bishiyar ta dana sai ga ƴan suna zubewa ko da a ce an shuka abin din gashi yayi kyau to ba zai ƴaƴa ba yanzu ƴaƴan ne kawai samarihi ‘ya'yan amfanin gonar shine Allah maɗaukakin sarki sai ya sa musifa ta zo ta kewaye su wadda ana kiransa wata kenan general disaster kenan ko to general disaster ita ta zo sai ta abin nan sai zama babu wato duk wahalar da za a yi ba za a samu result ko guda ɗaya mai kyau ba sai da kaga kenan kariya ta zo automatically kuma technical killing aka masa ta yanda wato kenan ga abin yana nan ba zai iya ba to ni mai amfanin bishiyar mangoro ne kan ba za ta yi 'ya'yan mangoro ba eh mai amfanin dabino ba zai yi 'ya'yan mangoro dabino ba ka shuka gero bai fitar da ko kwaya ɗaya ba hantsi goma sha biyu eh me amfanin kara ka gani in ka auna wahalar da kai karan ba zai fitar da ita ba saboda haka yanzu Allah madaukakin sarki sai ya ce ohita bi samarihi ‘ya'yan itaciyar nasa ne Allah ya kawo wata musifa ta zo ta kewaye su sayan da wato kenan ba za su yi iljin ba kwata-kwata saboda haka ya yi wahala ya tafa kudi ya ta sa kudi ya yi ta sa kudi ya yi ta sa kudi ya yi ta sa kudi duk kudi ya tafi abubuwa kuma sun ke babu natija saboda haka azbaha yukallibu kaffaihi sai waye gari yana juya hannunsa daya akan daya yana bugawa yana buga daya a hannu yana ce na shiga uku wannan irin hali na lalace yukallibu kafaihi yana juya hannayensa daya kafkun ala kafin ko yawwa buga wannan tafiya a wannan wato kenan ta hanyar damuwa da kuma wato al'ajabin yaya aka yi haka ya faru saboda ai bai mai da ni'imar zuwa ga mai ni'ima ba sai mai da ni'imar zuwa ga hankalin da aka yi amfani da shi ko yawwa ko annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake tarbiyantar da shi da sahabbansa akan shawara sai ya ce musu zanna su shara wa shawarhum bil amri amma idza azamta fa tawakkal ala Allah ku zanta ku shawara ku yi strategy strategy mene strategy ku fitar da strategies ne yanda za ku tafiyar da abubuwan ko amma fa in kun yi wannan fa tawakkal ala Allah kun yi azama yanzu kun yi taking decision ga abin da za mu yi to tawakkal ala Allah kada ku yi amfani da hankali da ilimi ku dogara da shi wanda aka yi amfani da shi a'a ku dogara zuwa ga Allah madaukakin sarki to shi yanzu bai wannan ba don haka sai waye gari yana mamaki alama an faka fiha akan wato kenan dukiyar da kashe a ciki ya yi taro ta nan ya taro ta nan ai muna da kudi a ji a ɗebo kudi a yi nan bayi ba a ji a ɗebo kudi kudi ya ƙare amfani ya ƙi ta da aka yana mawaki a kai wai ya kawo ya tana la'urushiya ta zama wato kenan ta faɗi a kan wato kenan wato kenan abinan ɗinta in an ce a rusha al'arsh kaga ai gado ne ka raga amma a rusha kamar wato kenan abin da suke cewa suna fasara shi da kamar gadawa rumfar sama bishiyoyin duk rumfar da suka yi nan sai suka kifo ko yawa bishiya tana tsaye ta bushe da aka yanzu abin da ke saman me zai faru da shi fafaduwa ko yawa shi da kasa zai rika fafaduwa yana faduwa yana fafaduwa da haka sai ga abubuwan da ke saman bishiyoyin ko ma menene ne wata masifa sabuwa ta zo sai ka gwanin leshen ya karye wannan leshen ya karye ya faɗo wanda ya sauraka ta zama kawuyatun ala urushin sauraka duk sai ta faɗo kawai sai komai zai ya rushe sai gashi ya zo yana cewa ya laita ni ya kai tona to duk inda ka ji ana ya laita ni ya kai tona aka ga matsala ta faru matsala ta faru sannan kuma la'alla tare da matsalar kuma akwai nadama na abin da wato kenan ya riga ya faru ya laita ni lam ushrik bi rabbi ahada da man bai yi shirka da ubangiji na ba da kowa ban tare ta Allah ba daukakin sarki da kowa ko da wato kenan komai ba yanzu na dama ta shiga cikin wannan ko bata shiga ba na dama ta shiga saboda haka karshen wato kenan girman kai kenan Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin hadisin qudsi al-kibru ya uriya irdai girman kai kwarjalle na ne man na za'ani fihi wa zatuhu duk wanda ya ce zai dauki ya saka ni na ya kwakwar jalle na ya zo shigo ta cikin dace shi ba zai shiga cikin kwan misali a hausa mu ce girman kai babbar riga ta ce yanzu rigar nan ta wasu wani zo shigo ce zai sako kansa ta nan kaga akwai rikici tsakanin da shi eh to kibriya'u rida'i ko babbar riga ta ce wanda ya ce zai shigo ciki ko za mu jayayya da ni da shi kuma tunda na fi shi karfi wa zatu zan yarbar da shi wato kenan a ban kasa haka wato kenan Allah madaukakin ya Allah madaukakin zai yake fada a cikin wato kenan hadisi kudus saboda haka kage kenan yanzu bai ci nasara a rayuwarsa ba to mu je malam ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا
الله مدوكاكي زركي ce walam takun lahu fi'atun babu wata jama'a kuma a gare shi a duniyan nan a duniyan nan yan suru na wanda za su taimaka masa akan wannan yanzu an riga an sa masa matsala a gonarsa duk duniya in ta taru ba za ta iya dawowa da wannan gonar ba ba za ta iya dawowa da wannan gonar ba kwata-kwata duk duniya in ba Allah maɗaukakin sarki ne min duni lahi kuma bayan Allah in ba Allah maɗaukakin sarki ne ne dawo masa da ita ba wala ba ta dawo ba shi sa cikin hadisi Allah maɗaukakin sarki ke cewa ya ku ya'yan adam ko minan wa'alam annal ummata law itama'at ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in karkatabahu Allah laka wa in itama'u ala an yadurruka bi shay'in kuma ko lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allah alayka duk duniya in za su taru a kansu amfanar da kai wani abu ba za su iya ba in dai ba Allah maɗaukakin sarki ya nufin ka amfani da wannan ba haka kuma duk duniya za su taru don su raba ka da wani abu ba za su iya ba in dai ba Allah maɗaukakin sarki ya raba ka da wannan abun ba to kaga wannan practical gashi mun sami shi a cikin wannan aya din walan takul lahu fi'atun yansurunakum min dunillah in ba Allah ba wallahi duk duniyar nan babu wata jadawa da za ta taimaka masa wannan gonake guda biyu nan su sake wato ke dawowa sai dai Allah ba daukakin sarki sannan kuma wa ma kana muntasiran shi din bai kasance abin taimakawa ba dan bai cancanci a taimake shi ba ashabul janna iz aqsamu la yasrabuna hamus bihi ai da yake su musulmi ne daga baya take suka ce me qalu rabbana minanil kalu subhana rabbina inna kunna zalimina suka ce subhanallahi subhanallahi mun zalunci kanmu mun zalunci kanmu ko sai suka ce me asarabu na ayyudalana khairan minha yanzu dai suna koma zuwa ga ubangiji ubangijin mu ya kusa ya dawo mana da wanda tafi ma wannan alkhairi tunda mun gane kuskuren mu ko mun yi nadama inna ila rabbina ragibun muna kwadayin Allah ya mana hakan nan haka suka ce Allah haka suka ce tarihi ya nuna cewa ashabul janna sun sassare duk wannan bishiyoyin da suka kone din sun sake kafce gun sun sake dasa dabino kuma a rayuwarsu Allah ya dawo musu da dabinan fiye da lokacin baban nasu saboda me sun koma zuwa ga Allah madaukakin sarki don haka duk wanda ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki bai kula da lamarin sa ne to amma shi wannan tunda Allah ya ce wa ma kana muntasiran bai kasance wata kenan abin taimakawa ba kenan yanzu a nan addu'ar abokinsa ta kama shi don yace asara bi an yi taini karimin janarka taka kuma wa yusula alaiha husbana min sama ko Allah zai aiko mata da masifa daga sama sai ga masifan ta zo don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa ittaqu firasatil mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi ku ji tsoron firasatil mu'mini idan mutum ya tambaza a imani ya yi hange ce kaba kaza zai faru da ku ji tsoron wannan abu domin yana hange da hasken Allah maɗaukakin sarki Allah ne ke tsinkayar da shi wasu abubuwa yanzu wannan bawan Allah ya tsinkayi cewa wannan gona za ta lalace kuma ta lalace ta lalace to mu je mana hunalika alwalayatu lillahi alhaq wa khayrun thawaban wa khayrun uquba
Allah marafin da yake ce hunalika alwalayatu lillahi alhaq hunalika huna nan kenan ko hunaka fa can hunalika fa can dinka ko ai ba shi yana fada can dinka zai ce nan zai ce can zai ce can din naka ko ina ne can din naka can lahira kenan wallahu ta'ala ala hunalika a cananka a can dinka kenan ko to alwulati lillahi alhaq in dai walittaka ne ta Allah madaukakin sarki wato kenan gaskiya take gaskiya take wato kenan in an ce walittaka kamar yadda muka faɗa shine wato kenan jibin ta al'amari ka dauki wani ya zama shine waliyinka ma'ana mai kula da kai ya zartar maka da abin da kake so a lokacin da kake so kuma yadda kake so wanda shine waliyinka ka jibinta lamarinka zuwa gare shi muna ba da misali da waliyin aure ko yawwa ba za ka ɗauki wanda zai je ka biya kuɗi ka sai goro ya je shi ya kamfen ya ce da shi za a daura ba duk wanda ka ce wannan waliyin aure ne to an yadda da shi karshen yadda zai je zartar maka da komai kana zane zai ce to na karbo maka auren ka gashi yawwa to Allah madaukakin sarki shi ya kamata ya zama waliyinmu a cikin dukkan lamari kawai da ke cewa allahu waliyin da zina amanu allah shi ne majibincin lamarin masu imani saboda duk inda mai imani yake yana koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki kuma duk wanda ya koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki allah maɗaukakin sarki ba zai tabbatar da shi ba ba zai tabbatar da shi ba sai dai kar ya gajiya amma zai ga sakamakon allah maɗaukakin sarki ko yau ko gobe ajilan aw ajilan saboda kenan a cikin yadda lamarin yake in dai walittaka ta Allah maɗaukakin sarki ne alhaku to gaskiya ce ai ma'ana walayatul lahi haqqun duk wanda ya jibince al'amarin Allah Allah zai jibince shi dan a cikin hadisi Allah maɗaukakin sarki yana cewa man adani waliyan faqad azantuhu bil harb idan ya zama wannan masoyin Allah ne Allah yana son sa kace da shi zaka yi gaba to za Allah ya ce a sanar da kai za ku yaki kai da shi saboda haka walitaka da Allah maɗaukakin sarki mutum ya kullata wato kenan tabbas ne shi yasa zaka ga malamai in suna karantar da mu kwata kwata ba sa son mu dauki tauhidin mu mu jingina shi a wani malami ko mu jingina shi a kungiya ko mu jingina shi a wani aljani ko mu jingina shi a wani boka ko wata madogara ko ma wace iri ne a'a ana son mu jingina lamarin mu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shikenan ko khairu thawaban yin haka kuma shi ya fi mafi alkhairin lada wato kenan ashe dogaro ga Allah kamar yadda bahaushe yake cewa jari ne tabbas to jari ne idan muka dogara ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai ba mu wato lada wanda yake mafi kyau wa khairun uquba sannan kuma shine mafi alkhairin karshe domin dama ka ce bil aqibati yu'tabar ana la'akari da karshen lamari ne to saboda haka ka gama rayuwarka a duniya ka gama gwagwarmayar ka ka yi komai da komai kuma ka koma zuwa ga mummunan makoma ai kaga bai yi ba amma da ka gina ga Allah madaukakin sarki to za ka koma zuwa ga kyakkyawan makoma kuma ita ce wato kenan tafi alkhairi ai mun san cewa gidan lahira akwai gidaje guda biyu akwai kyakkyawan gida wanda kowa nan yake so akwai kuma mummunan gida wanda kowa baya so so kenan kaman jibinta lamarin mumini ga Allah madaukakin sarki da dogaro gare shi yakan kai shi zuwa ga wato kenan gidan da aka fi so din Allah madaukaki sarki ka sanya mu daga cikin su to mu je malam واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا
الله بارك فيك واضرب لهم مثلا ko matsalar hayatun duniya ka buga musu wato kenan misalin rayuwar duniya buga musu mai magana akan bugawa ko allah ba da kuka darki ce ka saba musu misali wato kenan na rayuwar duniya aka ce wani misali da za a buga mana idan misali za a yi kwatantawa dama shi misali amfaninsa abinda baka san shi ba sai a ɗauko wanda ka sani sai a kwatanta maka kamar haka yake illa iyaka da bambancin su tsakanin wannan da wancan din da baka sani ba sai ka sauran wato kenan fahimtar sa ko yau wato kamar hakan nan Allah madaukakin sarki yake cewa a buga mana wato kenan misalin rayuwar duniya idan wato kenan misalin abu ya kunshi abubuwa da yawa ko ana kiransa tashbihi tamsil saboda wajahu shubhi innama hiya ma'khuzatun min ashiya'a muta'addida abubuwa da yawa ne idan abu kana misalin abu kaza da kaza abu kaza yayi kama da kaza sai zama abinda kake kwatantawa abu ɗaya ne abinda kake kwatanta shi da shi abu ɗaya ne fiskar da kake kwatantawa abu ɗaya ne ko kaga wato kenan wannan tashbihi basidi kenan yawwa saboda fiskar wajen shifi guda ɗaya ne amma in kuma abubuwan suna da yawa fiskar da za a yi misalan suna da yawa yanzu kawai misali da Allah madaukaki zai yake cewa ka masalil himari ya hamidu asfara Allah yana karanta yana kwatanta mana yahudawa da tashi babu misalin yahudawa sai yake cewa menene masalil ladina hadu eh bai masalil ladina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha misalin wayanda aka dora musu da taura sannan sai suka ke daukanta ma'ana ba su dauke ta da kyau ba sai zama kamar salil himari ya hamilu asfara yanzu kaga nan abin da ake kwatantawa ga yahudawa ga yesu guda ba ku nake nufi ku haƙuri ga yahudawa can ga yesu guda ga attaura an ɗora musu a kansu suna da kwanta gashi kuma sun ƙi yin aiki da ita kaga wata kenan mutane da da yawa da littafi kowa a kansa gashi kuma ayyuka kaca-kaca suna yi amma sun ƙi yin aiki da attaura sai aka kwatanta su da me alhimar ya hamilu asfaran jaki ɗauke da kayan littattafai ga buhari ga muslim ga tafsirar kurdubi ga tafsirar sha'arawi ga tafsirar jalalani ga akawa'idi da ahalari da duk sauran littattafan balaga da sauransu duk ya jodo su zai aiki da su abinda suke dauke a ciki kaga yanzu wajen shibhi ma'akuza mi a sha'ada in aka ce da me ake kwatanta wani abu ɗaya da ake kwatanta shi da wani abu ɗaya ba za ka iya faɗa sai dai sifa ce mai yawa ake kamanta ta da sifa masu yawa Allahu nuru samawati wal ardh مثل نوره كمشكة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري to kaga ana kwatanta misalin hasken Allah madaukakin sarki da wayannan abubuwa din don haka shi yasa idan waje hushifi da yawa ne sai a ce mathal in kuma guda ɗaya ne sai a ce mithl hadha mislu hadha amma an ce mathal sai ya zama wato kenan abubuwan wato kenan suna da yawa ake wato kenan kwatantawa yanzu anan Allah madaukakin sarki yana kwatanta mana misalin wato kenan rayuwar duniya kaga rayuwar duniya ta kunshi abubuwa da yawa ta kunshi abubuwa wato kenan da yawa kama in anzalallahu minas sama'i sai na kaman wato kenan ruwa ne da muka saukar da shi wato kenan daga sama ta yanda zaka ga abin yanda Allah madaukakin sarki zai kawo rana ta zo ta haskaka teku ruwan ya tafasa ko ya zafi tiririn ya tashi ya tafi sama allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi in ya tare ya kauri sai ya kora shi suku na hali baladin maitin ko a kora shi zuwa gari wanda yake abinan sannan sai a zubar da ruwan kaga ya kunshi abubuwa wato kenan da yawa to shine kwatankwacin wato kenan rayuwar da allah maɗaukakin sarki ke kwatanta duniya kamar ruwan sama ne aka saukar da shi daga sama faftalata bihi nabatul ard sai tsirrin ƙasa suka cakuɗe da ruwa ma'ana kira yanzu ruwa ya zuba gero dawa shinkafa menene duk za su zo sun cakuɗe da shi saukansa aiki ne cakuɗuwansa su kumbura aiki ne su bunƙaso ƙasa su fito aiki ne su rayu su rayu su rayu su rayu su rayu su je har su yadda za su yi 'ya'ya su ma aiki ne abubuwa ne wato kinan da yawa Allah maɗaukakin sarki ya waje amma duk wannan ba zai iya faruwa shekara ɗaya ruwan ya tafo zama ya zo ya zuba a yi cakuɗa shi da tsirin tsirin su fito su yi kome da kome a girbe an gaba da wannan layin duk zai faɗo a cikin shekara da ya talko yau saraka ana kwatanta mana da duniya duyan da ka kai ga samun ta zuwa ɗan wani lokaci ne kawai idan ta tashi ta tashi kenan ta tashi kenan ko ba haka ba ala inna duniya na zarata aikata idan darra min ha janibu jaffa janibu to haka take ba ta da wato kenan tabbas ba ba shi man ta zurhuriya sai waye gari wato kenan rididdigaggen kayayyaki da za ka gonan wani ta yi kyau gonan wani ta yi kyau gonan wani ta yi kyau wani ya girbe wani ma ya girbe wani ya tattare sai zama kawai ganye ne bushashe a cikin gonake iska tana hura shi tana hura shi ina yake ya tafi an ɗebe shi duk an kashi idan ya kawata ce wato kenan an kashi to haka nan rayuwa ne wa mal mar'u illa kal hilal fa dawuhu yuwafi tamam shahri summa yagibu ka taso ka fara tashe ka gama tashe sai me sai kifewa ko ba ka ba don haka malamai suke cewa ka ji tsoron abin da za ce ya cika saboda haka dan menene da zarar an ce ya cika me zai rage sai in hidar sai ihidar shi yasa dan adam kullun yana ta addu'a Allah sa da ya kai koli ya kai matsayi matsayi babban matsayi yake haka da zaran ya kai kuma abin da ya rage shine bai faduwa faduwa to saboda haka haka rayuwar duniya take don haka mai hankali shine wanda yake wato kenan amfani da damar da ya samu a kowace gaba da ya samu wato kenan wannan damar aka ce wa idan iska ta kada a lokacin ake cin dan kanju ko saboda ka sai kokarin wata kidan cin dan ka zo in ba haka ba a zuwa ta tazruhu riya sai ga mutum ya zo yana cewa abewa ne abewa ne abewa ne alhali lokacin da yake da dama bai wannan ba bai wannan ba wa kana Allah lalle Allah ba da kunkin zarki ya kasance muktadiran mai karfi iko ne ala kulli shay'in akan wato kenan kowane abu babu abin da yafi karfin Allah ba da kunkin sarki kenan kamar wannan aya abinda take so ta karantar da mu a gurguje shine duniya ba ta da tabbas sannan kuma duniya tabbas ɗinta shine za ta ƙare sannan kuma a ƙaramin lokaci mai hankali shine wanda ya amfani da ɗan wannan lokacin ya amfani da ɗan wannan damar ya amfani da wato kenan ɗan wannan abubuwan da yake da shi ɗin a hakan ya nemi abin da ya kamata a ce ya nema to yi nema zai samu a cikin wa'azin da aka mana na baya na kisan waɗannan mutane guda biyu aka ce wato kenan kiltar jannatin lati kiltar jannatin lati a ta kukulaha wannan gonakin nasa guda biyu sun ba shi wato kenan amfanin sa wanda ya kamata walam ta zulim ba ta zalunce shi koyo don haka kai an nuna mara kyan kasa ba ta zalunci idan kai fafutuka za ta baka gwargwadon fafutukarka in ba kai fafutuka ba fa ba za ka samu ba saboda hakkinka za ta ɗauka wato kenan ta baka kuma kamar shi ma yana kwatanta mana yadda rayuwa suke ba zai yiwu a ce baka shuka alkhairi ba a ranar lahira kai tsabanin alkhairi ba zai yiwu a ce ka ɓata lokaci kullum a gindin maina kuna taɗi ka ce ko za ka tara kuɗi ba baka je masallaci kana filfili ba ta ce kuma za ka zama daidai wanda yake abin nan a kuma dan wannan lokacin ne kowa yake kokarin fafutukar abin da zai tsira da shi in ba haka ba za ka zo ka zama abin da yanzu mutum mai nemi duniya nan ba zai zama da karshen ta zai zama marauki kuma bayan da iya dole sai ya yi roƙon in ba haka ba kuma rayuwar ba za ta yi ba amma wanda suka fafutuka Allah ba da kukin sarki ya taimaka musu sai ga su su za ja roƙa ya baka rena ko kuma ya baka gobe ka dawo ko kuma ya hana ka ka ce bashi da kirki kuma kai ne baka da kirki tun da kai ne baka tashi ka dima ba to za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladansa Allah ya gane da mu Allah kuma ba mu ikon aiki da shi abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki muna roƙon ka gane da mu kuskuren Allah madaukakin sarki muna roƙon ka ka yafe mana to